أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zamu tashi majalisi na goma sha hudu a cikin wannan daura samu mai albarka yau za mu ci gaba a kan al'uyubi wal qabl babi na tara mun ji sharuɗan alkiyamu bil'ai sharuɗan da zai ba mutum zaɓi wajen wajen sharuɗan da zai ba mutum haƙƙin ya nemi a ba shi zaɓi yayin da aibi ya afko a cikin sil'ar da ya saya an ambaci sharuɗai guda biyu na farko wato ƙidamul aib aibin ya zamanto da daɗi ne kafin ciniki na biyu kuma ya zamanto cewar bai san da aibin ba yayin da aka yi cinikin idan waɗannan sharuɗai ba sun ɗaya su bai cika ba ba shi da haƙƙin ya nemi wato a warware ciniki ko a biya shi wato abin da yake ko a biya shi a maimakon wannan aibi to akwai abin da yake akwai far'i akan wannan yace far'un reshe akan wato tafri'i far'i akan wannan matsala bai'ul bara'ati ja'izun inda malik bai'in wato cinikin bara'a cinikin kubuta daga aibi ya halatta a wajen malik wa huwa an yatabarra al-ba'i'u min kulli aibin la ya'lamu la ya'lamuhu shine mai sayar da kaya ya barranta ya barranta daga dukkan wani aibi wanda bai sani ba yace wannan na sayar maka ban san tana da wani aibi ba na sayar maka wannan gida ban san yana da wani aibi ba a kaga nafiyul wato shine albara'atu min kulli aibin ya'lamuhu da ya sani saboda haka idan aka kawo wani aibi wanda yake bai san shi in aka kawo wani aibi zai iya cewa ban san shi ba iko abin da na barranta daga gare shi ne aibin da na sani to kaga kenan idan haka ne idan aibin da idan ya barranta daga aibin da ya sani in aka kawo masa wani aibi ce ni ban san da wannan aibin ba bushari yana da haƙƙin yana da haƙƙin neman a biya shi wani abu yana da haƙƙin khiyar akan wannan aibin eh ba shi da shi tunda ya yadda da sharadi aka bashi kuma yadda da wannan sharadin ya barranta da dukkan wani aibi da bai sani ba to gashi an samu wani aibi wanda yake bai san shi ba amma da ya san aibin to shine yake da haƙƙin alƙiyamu bil haqqi wa huwa an yata na'am fala yaqumu bihi al mushtari al mushtari ba zai ba shi da haƙƙin ya nemi wato haƙƙi akan wannan akan wannan akan wannan aibin da aka barranta daga gare shi wa ajazahu abu hanifa al imam abu hanifa ya halatta shi fi kulli aibin a cikin dukkan aibi alima bihi aw lam ya'lam bihi sawa'un ya san shi ko bai san shi ba wato abu hanifa ya halatta masa yace na barranta daga dukkan aibi wanda na sani da wanda bai sani ban sani ba wato hatta wanda ya sani din ba zai iya cewa na barranta daga gare shi idan yana so kenan ya zamanto ya hana masa haƙƙin alƙiyamu bil aibi amma wannan ai kaga wato goyon a daure ma rashin gaskiya yarda da rashin gaskiya ne kamar amma da yake kasan su suna da sun yadda da hila kai dabara don ta kauce ma a haƙƙi tsawon haƙƙi na Allah ko haƙƙi na mutum yake dabara yadda za a kauce mata idan suka ce an haramta kaza an haramta yin kaza wani hila dabarar da za ka yi don ka yi wannan abin da aka haramta sai kai kaza sai kai kaza har Muhammad ibn Hazan har littafi da shi kitabul hiyar littafin alhiyar shi ne shekul littafi mun tani ya ɗauki abin nan mai tsawo yanayar musu rabi ai amma hatta imam bukhari yayi kitabul hiyar a cikin sahih bukhari dan ya mahanafi ya rabi ibn al-qayyim a cikin ilam al-muqin ya ɗauki babi mai tsawo dan yi musu rabi kuma hakika abu ne wanda yake hakika bin rabi amma kuma karanta shi yana da muhimmanci don waɗansu dabarun suna da muhimmanci domin hilar da za ka yi dabara da za ka yi don ka ba Allah ba dabara don ka saba ma Allah ba dabara don ka ba Allah ana sanda wanda in ka yi abu zahirin su zai kai kai zuwa ga sako to akwai yadda yake in ka yi shi ba za ka yi sako kamar yanzu a qadiyar bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a wannan cinikin da kai ainin riba ne ka sayar da ka sayar da mara kyau da kuɗi sanan da kuɗin ka kai ne kyau kaga wannan dabara ce amma dabara dan ayi ne dan abu Allah ko ba dan a saba ma Allah ba sabanin dabarar Yahudawa dabarar Yahudawa dan a saba ma Allah Allah ya hana su ranar asabar in su kenan kar ku kar ku su ranar asabar amma ku rani in kuka yi rani kifin ya shiga sai ya makale ranar asabar wala da duk ku je ku ci kayan to bambanci kenan tsakanin alhila shaytaniya abin nan wala wal makharij ash-shar'iyya ita wannan ana ce musu al makharij mafita ta shari'a su ko suna ce mata alhila wanda yake ita ta shaytanci a'a a malkiya ya halatta amma da aibin da ya sani ya ce wannan sil'ar ba ta da wani aibi a sani kamar ka ce wannan motar na sayar maka ban san tana da wani aibi ba a idan ya san da aibin wannan sharaɗin ya rushe idan ya sani ya ɓoye wannan sharaɗin da ya sanya ba zai cece shi ba tunda ai cewa yi bai sani ba to in ya sani kaga sharaɗin bai cece shi bai amfani shi ba amma in aka kawo wani aibi sai ce wannan aibin ban san shi ba kuma ni sharaɗin da na kafa aibin da na sani amma wannan ban san shi ba to kaga aibin da bai sani ba ba shi da haƙƙin ya nemi alkhiyar a kai amma in aibin da ya sani ne wannan sharaɗin ba zai amfani shi ba saboda haka sharaɗin bara'a ga maslahar waye mai sayarwa maslahar mai sayarwa ne don kada ka ba ma mai saye dama ya ce zai ya mu bil aibi zai zo ya warware ciniki saboda haka sai ka ce to ni fa ban san da wani aibi ba saboda haka idan ya zo maka da aibi sai ka ce wannan aibin ai dama na ce na ce mai sharafin ban na baranta daga aibin daga sai ban san shi da ban san shi ba saboda haka sai in ya zo da aibin da shi almushtari shi alba'i'u ya sani shine yake da haƙƙin alfiya da haƙƙin zaki to da sharadi ne da zai amfani alba'i ba almushtari ba amma Abu Hanifa ya halatta shi sawa'un alima bihi aw lam ya'lam bi zai iya cewa na barranta daga dukkan aibi a cikin wannan abu sawa'un na sani ko ban sani ba saboda haka hatta wanda ya sani ya boye in ka kawo masa zai iya cewa ai na barranta daga aibi na ba za a ce rarrabe ba yana da sharafinsa kawai amma menene idan kai mushtari ne a matabar hanafiya aka zo aka yi maka irin wannan cinikin me ya kamata ka yi na'am me ya kamata ka yi idan kai mai saye ne eh an ce maka kowane irin aibi na sani ko ban sani ba na barranta da gare shi alal bara'a na'am ke ka ce a shi ce da wanda ya sani da wanda bai sani ba ya ce ba ya barranta babu shi bai san da wani aiki ba na'am eh to shine ai to tunda ka san in kai da kai iskadin kaya ka sare fadda hakkin ka na tsiya me kamata kai a hasan ka sai da saukin gaske da saukin gaske kawai ka ɗauka mai aiki ce ka ɗauka mai aiki ce saboda aka gaskiya da saukin gaske tun da bai'ul bara'a dan fa'idar sa ne yake ba dan kai fa'idar ka tun da ba ka da zabi eh ai shi ta ai don su za ka yi kundin balan sai ka sai da arhar gaske ko ba haka ba mota ce ka zo an kawo maka an kawo maka end of discussion da ake sayarwa miliyan biyu amma a ce ban san tana da wani aibi ba kuma na baranta daga dukkan aibi so da ka ɗauka cewa kana sayan ta sati mai zuwa zaka canza mata gear box zaka canza mata inji sau da ka sai ka yanke wannan kuɗin eh ada ba ai lafiyar launin za ka ganta amma ya ce maka idan wani aibi ya barranta ba ruwana ko na sani ko ban sani ba ba ruwana ka saya an ta wa kana sani نعم wane ciki? wane ne? ban gane ba ban gane wane ciki aina? eh eh ka je ka kunna kana yi shi ke kun ji ba da yi kai za ka yi ka koya amma ba za ka tashi Na'am? Ya wato ai shine bayin bara'a din kenan wajen hanafiya. oh no test ba a test oh na gane kun taɓa faɗa eh an taɓa faɗa to shi ma wannan da za ka yi shi da wannan sharadin sai ka yi shi da arhan gaske to haka wajen hanafiya ba mushkila amma wajen malikiya ba ba a wannan sai dai mutum ya- bai halatta mutum ya sayar da abu da ya san yana da aibi bai koya aibi domin wannan gishi na'am a aikin kin musawama ne in ya yi maka ga naira goma ka siya in bai maka ba zai ka kyale shi zai ga haza ka zo ka tafi wani ma ya zo ya tafi zai daina kiran naira goma zai dawo ya kira naira goma ko ba haka ba kasuwa ce na'am wa jazahu abu hanifata fi kulli aibin alima bihi aw lam ya'lam bihi mun karanta wannan wa mana'ahu shafi'i mutlaqan imam shafi'i ya haramta shi mutlaqan ta kowace fuska aiwa sawa'un wanda ka sani ko wanda ba a sani ba shi hatta ma ka ce na sayar maka da wannan na bar amma da sharadin cewar duk wani aibi wanda ban sani ba to ba ruwa na ce ba ka da haƙƙin tsayuwa da mai neman haƙƙi ce to shafi ya hana wannan shi mutlaka amma a abin nan a gaskiya wani lokaci da haririn madahis nan yana da ɗan dan abinda wannan ne kamar abinda suke dangantawa ya zuwa ga shafiya shi ne saɓanin wannan ce abinda suke dangantawa ga shafiya saɓanin wannan suna faɗan cewa kamar ƙaunin su kamar ƙaunin malik da haka wannan yana buƙatar tahrir na'am wa idan farra'na ala al-mazhab to idan muka dauki muka yi tafri'i muka ne muka fitar da mas'ala daga wannan asali na mazhaba fala yaqumu bihi illa bima alimahu al-ba'i' al-mushtari ba shi da haƙƙin ya tashi ya nemi ya nemi haƙƙin aibi da ya bayyana sai dai idan wato shi wanda ya sayar al-ba'i'u alimahu ya san wannan aibin wa katamahu kuma ya koyi amma wanda bai sani ba ba kaga ba shi da haƙƙin ya yi kiyamu bil ayn ko kamar yadda muke bayani wa inna ma yajuzu bai'ul bara'ati fi raqiqi khassatan fi madhhabil mudawwana cinikin bara'a yana inganta ne kadai inna ma yana halatta ne kadai a baiwa a cikin cinikin bayi a madhhabar mudawwana wato a cikin abin da yazo a cikin mudawwana wa qila yajuzu fi kulli mabi' a wani kaulin a mazhaba ba amma ba mazhabar mudawwana ba an ce fi kulli mabi a cikin kowane abin sai a cikin bai'ul a zahirin mudawwana ana bai'ul bara'a ne a wajen sayan a wajen cikin bawa a wajen cikin bawa mutum zai iya cewa wannan bawan ban san shi zan sayar maka da shi ban san yana da wani aiki ba ban san yana sata ba ban san cewar sato shi akai ba ban san cewa gudu yayi ba ban san cewar abin nan a mazinaci ba ne gaban duk wani aibi da ake sani a cikin bawa ni ban san yana da shi ba haka dalika cinikin baiwa shi ma ka ce ban san tana da wani aibi ba ba ta tsarin kwanci na yawanci a cikin gaban fiho daga cikin aibin da aka kawo na na bayi a ce mai tsarin kwanci ka ce ban san tana tsarin kwanci ba aiwa za ka yi wato malaman fiho Allah ya gafarta mu wato suna ta hamuli da da reality abin da yake afuwa a society yake a mu'amala da shi shi yasa mun shi yasa yanzu malamai suke da bukatar san social science da irin su statistics din nan wanda zaka gane menene galibi a cikin al'umma amma haka an kawo batun statistics kaga mutum yana cewa wai dan me za a kawo shi a cikin sha'anin harkar addini dan me za a kawo shi a cikin masail na addini to abin ne da yake faruwa a society kai kana zaune daga masallacin ka sai wajen wa'azin an zo an gaya maka abin da yake faruwa a society waɗansu shiga sun je sun guji da sun gani kuma ka ce dan me za a yi wannan boko ne dabaran banza ce ga malamai suna buƙatar san social science sosai kuma in ka duba za ka ga malamai in ka ga suna maganar in ka suna maganar kasuwanci kai ka ce ɗan kasuwa ne in suna maganar noma kai ka ce su manoma ne idan suka zo suna maganar harkar a a a a yanzu yawanci maganganun da suka yi a cikin babin haila yawanci duk daga duk da zama suka yi da mata da unguwar zoma ka ɗauka ko su sai na umar da aka bada ta mai kasar yinjimu akan sha'anin harka abin da ke faruwa da iyali aka ce masa tura ma umma hatin mu'mini su suka sani dole sai ka nemi taimako da waɗansu ƙwararru a fannin tunda duk wannan abin rayuwa ne kuma fikihu akan rayuwa yake na'am wa qila yajuzu fi kulli mabi a wani kaulin aka ce ya halatta a dukkan abin da za a sayar ay bai'ul bara'a wa bai'ul sultan bai'ul bara'a abin da sarki ya sayar bai'ul bara'a abinda shugaba ya sayar bai'ul bara'a idan ana rigima alkali ya sayar da a gida a afwan mu dauki dai na sarki yaushe sarki zai sayar da gida idan za a ce ma idan alal misali in aka in aka kwace in aka kwace dukiyar azzalimi kamar ma'aikaci wanda ake ganin wanda za a tilasta shi sai ya sayar da kayan sa sultan zai tilasta shi to idan sultan zai sayar abu da ya sayar maka bai ulbara ai daga baya ba za ka zo ka ce an sayar mun wannan an sayar mun wannan gidan amma kuma ga katanga ta tsage ai ai an sayar mun wannan gidan amma makwabtansa mutanen banza ne saboda haka wannan aibi ne ba da ta ba baka da haƙƙin qiyamu bil aib a cikin cinikin sultan haka zalika cinikin alƙali idan alƙali ya sayar da kaya a kayan da alkali ya sayar shi ma cinikin bai'ul bara'a ne baka da haƙƙin alkiyamu bil aib wa bai'ul warasati bai'ul bara'a sayar da kayan magada shi ma bai'ul bara'a ne wa in lam tushtarat ko ba a sharafin bara'a ba idan magada suka tashi sayar da gida dan su raba gado shi ma bai'ul bara'a ne ba za a ce a dawo a warware ciki ba tunda haƙƙin su yana ce daga daga sun sayar za a rarraba shi kai ka je ka aje a nemo su dan a ce za a za a warware ciniki a tattaro don su bayar wannan akwai haraj a ciki wadalika fi ma ba'uhu li qada'i daynin 'ala al-mayyit wannan amma wannan akwai kai sayar da kayan gado wanda yake bai'ul bara'a yana da kaidi kaidi biyu ne na farko shine a cikin abin da suka sayar domin biyan bashi da yake akan mamaci idan mamaci yana da bashi ya bar gidaje sai suka sayar da gida guda daya to wannan gidan da domin su biya bashinsa to wannan gidan da suka sayar bai'ul bara'a ne ba ba wanda ya saya ba shi da haƙƙi da baya ya zo ya ce wannan gidan akwai aibi da ya bayyana don haka a warware ciki akwai siya to na gode mana jazakallahu khairan aw li infadi wasiya ko kuma domin zartar da wasiyarsa domin zartar da wasiyarsa yayi wasiya cewa sulusun dukiyarsa ya bayar da ita ga wani masallaci kuma sai ya zama cewar dukiyar babu kuɗi abin da ya bari ba kuɗi ne ba abin da ya bari kadarori saboda ka dole sai an sayar da kadarar sannan za a samu wannan dukiyar da za a yi za a zartar da wasiyarsa to wannan duki wannan dukiyar da aka sayar wannan kadarar da aka sayar bai ulbara ba a da hakkin jamu bil na'am me tsaye ba sai sun sa sharadi ba ba sai sun sa sharadi ba a ba sai sun sa sharadin bara'a ba amma yana da haƙƙi ne a ce wannan kayan gado to da in za ka kai kayan gado kusan baka da siyan baka da haƙƙin kyan bin hai amma ya haka wanda ya karanta wanda ya karanta bai karanta fiho ba an ce an ce kayan gado ne ya ga a cikin haifon ana sayar da wani kayan gado ya gaggawa ya je ya sai mota daga baya ya samu injin da ta buga ya zo ya ce a warware shi sai alkali ce masa kai baka san bai'ul bara'a bane wannan amma kaga inda ya sani a ce to wannan kayan na gado ne aka ce masa na gado ne to sai ya shiga alabayyana yace duna ma ba'uhu li anfusihim koma bayan abin da suka sayar da kawo kansu in sun sayar ne don su raba gado da kansu to wannan ba bai'un bara'a ba don wannan maslahar kansu na'am ba sharadi bane sai an faɗa ba fish bane eh to idan aka boye gaskiya ne wannan zai zama to kitmanul aib gaskiya ne wannan zai zama to fish idan aka boye ba a gaya masa ba zai zama to fish tunda wannan aibi ne dan abinda za a sayar maka a hana ka hakkin khiyar aibi ne kuma a cikin aibi taron da muka kawo mun kawo misalin ko ya zama to sharika ne na'am far'un reji in sharata wasfan yazidu fi thaman idan mutum ya kafa sharaɗi sharaɗin in ya kafa sharaɗin sifa a cikin abin da za a sayar wanda wannan sifar za ta ƙara farashin abin da aka sayar ka kaunul abdi sani'an kamar mutum ya sharɗanta cewar zan sai bawa amma da sharaɗin bawan nan a tela ne ya iya ɗin ko kuma da sharaɗin cewa bawan nan ya iya kwamfuta ثم خرج بخلاف ذلك sannan ya zo saɓanin haka bal al-mushtari al-khiyar yana da al-mushtari yana da zabi inda ya shartanta wala khiyar lahu fi faqd wasf la yubala la yubali bihi wala wala yanqutu min al-thaman amma ba shi da zabi a cikin sifa wanda yake bai damu da shi ba ko kuma la yubala bihi ba a damu da shi ba ba wanda ya damu da wannan sifa kama alal misali a cikin al'ummar musulmi wanda ba damu da rawa ba sai ya sai bawa sai a ga bai iya rawa ba wa ya damu da ya iya rawa ko bai iya rawa ba amma a wata al'ummar yanzu kamar a cikin black american din irin wannan ne in za a irin wannan ya kaga sifa ce wacce take mai abin nan yana da certificate din ya ji ya iya music ya iya rawa kaga wannan wata kila aikin da za a dauke shi idan tunda yanzu ba a cikin bawa sai a yi bacin aiki kaga wata kila aikin da za a dauke shi ba kamar aikin da za a dauke wanda ba shi da wannan certificate din ba wala yanqusu min min saman ko kuma sifa ce wadda take wato ba ta rage ba ta rage farashin sa far'un wani reshen kuma idan tara rajulani shay'an fi sabqatin wahida idan mutum biyu suka sai abu daya a cikin wato ciniki guda daya suka hadu suka sai abu guda daya fa wajada bihi aiban sai suka samu aibi a cikin wannan abin da suka saya fa arada ahaduhuma ar-radd والآخر الإنسان ɗayan su shi ya zaɓi kan cewa a rike abin ɗayan su kuma ya zaɓi kan a ɗayan su ya zaɓi a mayar ɗayan su ya zaɓi a rike baliman aradar rad an ya rud wifaqan li shafi'i to wanda yake so a raddin wannan ciniki yana da haƙƙin ya mayar yana da haƙƙin ya waro a warware cinikin ya mayar kama wifaqan li shafi'i daidai da abin da imamu shafi'i ya ce wa qila a qawli qawlukum aka ce laysa lahu rad ba shi da haƙƙin raddi wifaqan li abi hanifa daidai da abinda abu hanifa ya ce to da haka tunda dan uwansa tunda ya yadda aka saya tare kuma dan uwansa ya ce kar a warware cinikin shi ma ya rubuce shi daidai abinda zai yi sai sayar da hissarsa da dan uwan nasa saboda dan uwansa yana da haƙƙin shufa sharikin nasa yana da haƙƙin qiyamu bi shufa haƙƙin shufa shine idan kuka yi musharaka kuka yi tarayya wajen sayan abu to baka da haƙƙin ka sayar da rabonka a cikin wannan ga wani bari sai idan wanda kuke wanda yake abokinka sharikinka ya ce baya kamar alal misali magada sun gaji gida guda daya kowa an raba masa ɗakinsa kowa an raba masa ɗakunansa sai wanda ga ciki ya ce shi zai sai da nasa to kafin ya sayar sai ya tuntuɓi duk waɗanda suke sun yi tarayya a cikin mallakar wannan gidan aka raba musu gidan tare akwai wanda yake so ya saya a cikin na ɗaga gidana zan sayar sai idan ga baki ɗaya sun ce ba sa so to sannan zai iya kawo wani idan bai tambaye su haƙƙin su ba sai ya je ya sayar da gidan to kowanne daga cikin su zai iya tsayawa da haƙƙin shufa'a cewa a bashi wannan haƙƙin shi ne ake ce ma shufa'a right of first refusal ko aka kuke ce masa a no right of first refusal sai idan shi ya ki saya tukuna sannan zai koma wajen wani to kaga a cikin irin wannan idan aka yi tarayya wajen sayan abu ɗaya ya ce shi a warware cinikin a mayar ya kuma ya ce a'a ni shi ni bai yadda ba zan rike kayan mu rike kayan zan rike to a kaulul awwal yana da haƙƙi sai a warware cinikin shine abin da ya dace da mazhabar shafi'i alƙawlu tsani cewar yana da haƙƙin rani musamman ganin kan cewar zai iya in abu bai yi masa ba zai iya sayar da nasa rabon kason da ya zuwa ga sharikinsa na a aji kauli din riwayoyi ne a matabar riwayoyi kauli biyu ne a cikin matabar maliki akan wannan matsalar amma gaskiya ba zai iya tarjihi akan wannan ba ban san menene ya furin jaye ba an rika karkata ga ra'ayin hanafiya saboda ganin kan cewa a kauli na biyu kenan eh cewa a a wato a abin nan ba shi da haƙƙin rani tunda zai iya zai iya sayar da nasibinsa daga shari'a tunda shari'in ya kafa gida ne kuka haɗu kuka je kuka saya ku biyu kuka sai gidan nan kai sama shi kasa kuka haɗu kuka saya a cikin a cikin ciniki guda ɗaya aka sayar mu shi wanda ya sai sama sai ya ce shi gaskiya a so yake a warware cinikin nan dan bai san unguwar haka take ba so yake a warware cinikin nan sai kuma kace kai kar a warware to a kauli na farko kaulin da ya dace da mazhabar shafi'iyya wanda ke kauli ne a mazhabar malik shi da yace a warware cinikin yana da haƙƙi tunda ciniki ne guda daya sai ya dawo muku da kudin ku ya karbi gidansa in ya so shi yana so ya je sake kulla wani shi wanda yace yana so a shi baya so a warware sai je samu wani shirikin sa hadu su sa hadu su ciniki qaulu thani na maliki na wanda ya dace da qaulun abu hanifa yana da haƙƙi ai ba abin da ba shi da haƙƙi ciniki ya riga ya kullu to kaga saboda wannan yana da yana da dama kamar yadda zai iya warware dama dai aka warware cikin ba dawo masa da kudinsa ba to yana da haƙƙin ya tsayar da nasibinsa ga wannan a sharikin nasa tunda abin da ya sa sharikin ya shiga tare da shi saboda yana ganin kan cewar za su zauna tare to sai ba shi haƙƙi shi ko a saya idan ya saya shi kuma zai iya sayar ma da wani wanda ya ga ya shi na al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu fi muslimat fi muslimat al-qiyam bil 'ayn abubuwan da suke sarraifar da haƙƙin mutum ya tsaya ya nemi a bashi zaɓi saboda aibi a cikin abin da ya tsaya wahiya arba'a waɗannan abubuwan da suke sarraifar da haƙƙin guda hudu ne al-musqitul awwal abu na farko da yake sarraifarwa an yaz an yazhara al-mushtari an yuzhira an yuzhira al-mushtari ma yadullu ala ar-ridha bil aib wanda ya saya ya bayyana abin da yake nuna abin da yake nuna yardarsa da aibi min ƙaunin ko a koye wani furci da ba komai don wannan ai an saba dama irin wannan abun ba abu ne wanda yake dan daga ka kai kwakwaci shikenan za ka dawo sabuwa aw sukut badal intilaya ala al aib ko kuma yin shiru bayan ya ga aibin ya sai mota sai a ce a ya sai mota sai a ce a wannan motar haka irin haka haka abin nan wheel din suke zuwa ba alloy bane ai alloy ya kamata sai yin shiru bai damu ba ka gano da bai damu ba kenan aw tasarrafa fil mabi'i ba'da al-ittila'i 'ala al-ayb ko ya tasarrufi a cikin abin da ya saya bayan ya bayan ya ga aibu ya tasarrufi ya soma amfani da shi ko ya sayar da shi ko ya kyauta da shi ko ya tarayya da wani a cikin mallakarsa misalin tasarrufi shine ka wada'il jariya kamar ya sai ku yanga ya sai ku yanga yace aka aiki ya bayyana gare shi cewa al misali tana da warin jiki amma kuma duk da aka sai ya samu da ita kaga ya yadda da aiki ke aw rukubi dabba ko kuma ya hau ya hau abun hawa ya hau abun hawa a raƙumi ne ko doki ne sai ya sai kawai ya kafa ya sai a dora masa sirri ya ji biki bisa wala bisa tsawo ko ya sanya tufar ya tafi daurin aure ko ya tafi suna ko ya tafi masallaci wa harikal saddan ko kuma yaje yasa aka aka nome fili gona ce ya tsaya sai dauko tarakta kawai ta fara aiki wa bunyani da wa harfil faddan afwan wannan duk da masdari ne wa lubs tawbi wa wa harfil faddan wa baya wa bunyani da ko kuma ya ya kama dora gini a gidan ya rushe wannan katanga ya tayar da wannan katanga kaga duk wannan wato tasarrufi ne a cikin almazi abin da ya tsaya to kaga wannan yana yana wannan yana isqatun alqiyamu bil hayd ba shi da haƙƙin daga baya ya zo ya ce ai aibi ya bayyana gare shi bayan yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa an fahimta idharur rida as-sukutu ala al-aib aw tasarruf fil mazid a cikin hali guda biyu kullaha bayan yayi istila bayan ya ga bayan ya ga aibi المسكت الثاني أبن ديك كريفة دا حيكين سنقيام بالعيب نبيو أن يزول العيب يزمن تو عيب يغشي illa idan baqiyat alamatuhu sai dai idan alamar sa tayi saura walam tu'man walam tu'man audatu kuma ba aminta kan cewa zai dawo ba ana tsammanin zai dawo idan ya zama cewar ana tsammanin zai dawo wannan ba zai iskafin a ba zai iskafin hakkin ba amma in ya gushe idan aibin ya gushe aibi ne wanda yake bai gushewa idan aibin ya gushe to wannan ba shi da haƙƙin wannan yana karifar da haƙƙin sa ne cewa aurora shi al-mulkidu salim abin da yake karifarwa na uku fawatul mabi ya zama to abin da aka saya ya kubce bil maut ya mutu kamar dabba ce ya saya ta mutu aw al ko kuma ya yantar da bawa ne ya saya ya yantar da shi aw dhahabu ainihi ko kuma ya zama to ainin sa ya tafi tattalar kamar ya halaka ya tarwanta baki daya idan gida ne ya rushe idan mota ce ta kone Allah ya kiyaye wa kadhalika bay'uhu 'ala al-mashhur haka dalika sayar da shi a bisa mashhurin mazhaba kaga akwai sabani kenan a wajen kusan a wajen a wajen masail din da muka karanta na fasadul babi bacin ciniki mun ce idan aka samu kucewar almabiyar za a tashi daga kima daga middle a koma kima ko aka faɗi menene fawa daga ciki har da sayarwa idan ka sayar da abu shi ta alluka ta alluka in ka sayar da shi ko kuma haƙƙin wani ya rataye da shi to amma a wajen alƙiyamu bil ayn sayar da hajar da ka saya wannan akwai sabani mashhuri shine yana yana sarrafar da haƙƙin ka nemi gaskiya saboda aibi ka nemi zaɓi saboda aibi shi ne mashhur amma akwai ƙauli da ya ce ba ka da haƙƙi la hawalatul aswa amma banda canzawar kasuwa canzawar kasuwa ba ta hana alƙiyamu bil aibi sabanin wajen mufsidatul mabi kun ga wani ɗaya daga cikin al-furuq al-fiqhiyya yanda fawatul mabi hawalatu su canzawar kasuwa tana hukunta kubcewar abin da aka saya a wajen haƙƙin a wajen abin da yake sarrafar da haƙƙin neman siya amma a wajen haƙƙin bacin ciniki hawalatu su wato hawalatu su tana hukunta a koma ya zuwa ana itibarin amma a nan ba a itibarin a babin uyub ba a itibarin hawalatu su kun gane bambanci tsakanin abubuwa guda biyu wato idan ka kai abu sai kasuwarsa ka canza ya zamanto in ka ce ma za ka mayar da wannan abin in ka mayar da wannan mutumin wannan abin ka cuci shi domin ka sauka ka canza kamata ya koma ya zuwa da kima to amma idan a cikin matsalar aibi idan a cikin matsalar aibi ne canzawar kasuwa ba ta sarrafar da haƙƙin ka tashi ka nemi a warware shi sai a warware shi kike ka mayar da wannan abin a dawo maka da kudin ka tunda ai ka ga wajen aiki me kake nema a dawo maka da kudin ka ko kuma a baki abin ka ko kasuwa ta canza shi ne ya jiyo shi sai maka abu mai aiki kaje kudin ka su dawo ko ba haka ba kaga da a lokacin nan za a ce maka sai dai a koma da kima an cuce ka abu mai aiki an sai maka abu mai aiki sannan dan kasuwar ka ta canza kimar ka ta kare sai a ce kimar ka za a baka ba kudin ka da ka bayar ba za a baka kaga ba mu adalci to amma wajen wajen wato alqiyamu bil aib dan kasuwa ta canza wannan ba zai hana ka mayar da abun ba ka dawo na'am saban akwai lokaci tunda in ka bar abin bayan aibin ya bayyana dole akwai mikdarin da aibin yake bayyana kuma ya danganta da irin nau'in abin akwai abin da sai an sharɗanta an faɗi sharaɗin muddar akwai abin da kuma ake komawa zuwa ga al'ada yanzu al misali abin da aka saya a kamar bawa yawanci akan ce kwana bakwai a cikin kwana bakwai in aibi ya bayyana to za ka iya za ka iya neman a warware shi akwai abin da yake kuma a zai fi kwana bakwai kamar irin su mota to a irin wannan sai a koma ya zuwa ga a masu sana'a masu ilimi akan wannan kwana nawa ya kamata a baka na waranti kamar ko kaje an kaje ka sai giya box sai da kaje ka sai giya box sai kwana nawa za a baka kaga wannan sai a koma sai kaje ka sai giya box sai aka ce kwana biyu kawai za a baka sai makaniki ya ce a'a ai kwana biyu ba zai yi aikin ba zai bayyana kwana bakwai ya kamata ka ba to idan aibin ya bayyana in aibin ya bayyana baka ce akwai aibi ba ko kuma kai shiru ko kuma ko kuma ka nuna yardarka da aibin kan cewa babu komai ko kuma ka ci gaba da amfani da abin bayan aibin ya bayyana duk wannan za su sarrafa da hakinka na alkiyama المدقق الرابع ابنه يجي سريبا ده حق الخيار حدوث عيب آخر عند المشتري samuwar wani aibin daban a wajen almushari a wajen mai saya wanda ya saya bayan ya saya abu sai wani aibi daban wanda yake sabanin na farkon ya zo ya faru to idan irin wannan ya faru yaya zai ka je ka sai mota sai ya bayyana cewar AC ɗinta ba factory AC ba ce ana nan kafin ana nan ana wannan rigimar za a yi za a yi sai inji ya buga a wajen ka eh misalin mu da mota yayi yawa ko eh eh eh kamar me well pump eh eh to amma yanzu amma yanzu zancen gaskiya idan kamar kwalfom kwalfom ne kwalfom zai iya zama cewa aibi da za ka kai kiyami da shi da tun da tun da ma lalacewa yake saboda haka kaga eh to amma to shi kenan to mu dauki kwalfom mu dauki kwalfom sai kwalfom ya lalace a wajen ka ya lalace to to ya to ga hukunci yace fa huwa bil khiyar to yana da zabi in sha aradahu wa radda arsh al aib wa radda arsh wa radda arsh al aib al hadith indahu in yaso sai mayar da abin da ya mayar da motar wa radda arsh al aib kuma ya mayar da wato a kimar aibin da ya afku a wajensa me ya rage ni kimarsa da ya rage wa motar da kima idan aka sai mota da lalataccen gearbox ai da lalataccen fuel pump nawa ya kamata a rage na farashin a ce dubu goma alal misali to sai ya dawo ya mayar masa da motarsa da dubu goma wato da yadda take a lalace in kuma inji ne ma ya buga tunda ya ce ya ce yana da haƙƙin ya mayar tunda ya ce AC ba ba factory ba ce to sai ya mayar da kimar lalataccen inji ya buga nawa ya kamata ya mayar sai a ce mata wannan sai masu ahalu san'a sai zo su sai su kaddara in dari da hamsin ne nawa ne sai ya mayar tare da shi abin da ake nufi da arsh al'arsh yana zuwa ne a wajen jinaya a wajen wato a shiga cikin haƙƙi sawa'un haƙƙi na dukiya ko haƙƙi na jiki haƙƙi na jiki al'arsh akwai wanda yake koma zuwa ga rai wato a arch kamar diya ne sai dai ana amfani da shi akan abin da bai kai rai baki ɗaya ba yanzu idan mutum ya mutu kuɗin da ake biya a maimakon ransa biya ake kiransa amma idan mutum abin Allah ya kiyaye wato aka yanke masa kunne aka yanke masa kunne wannan ko an kira ta ba diya ake kiranta ba arsh ake kiranta wato eh na'am eh arshul jinaya shine kamar shine a turanci da ake cewa damages ko eh damages wato haƙƙi na salwantar wannan amfani da mutum yake da shi haka na wato abin hawa ko wata dukiya wanda ya bata maka abin aka ce ya biya ka to wannan shi ne ake ce masa arsh arshul jinaya na'am zai ma haifar da fitina a idan kamar fuel pump ne idan kamar fuel pump ne in ka gyara ta dawo ka sai wani irin wanda yake a wajen shi ma zai iya zama cewa gaskiya ar domin idan ka je ka saya zai ce a'a wannan wanda ka saya sabo ne tuwa bai saya biyu a to na koye masa aibi a koye masa aibiya hakkinsa sai a gaya masa tunda wannan aibi ne sai a ce amma bayan na sai motar nan ta ci fuel pump kuma dan za ki canjawa ba don sai canjawa din shani da fa ba tuwaris ba saboda haka sai a ce a to shi kuma take tunda ba tuwaris ba nawa wannan aibi ne to nawa ne ya rage a kimarsa sai a faɗa sai a ce sai ka karo mu na'am idan kuma da mu tunani da ake da halinsa a kan daya ka san cewa wannan abin yana da matsala saboda haka ga shi ka tsaya da halinsa eh ni da na tsaya na sani zai da ka eh shi babu wani a nan ai shine muke faɗa kan cewa shine bai'ul bara'a din a ko wannan ma ba ba bai'ul bara'a bane ai ka san abu ne ma mai aiki ta saya a wannan ai shi kenan ai babu wani babu wani baka da wani aiki wa in sha'a to kun ga zabin sa na farko kenan zabi na farko ya mayar da abin ya mayar da arshul ya mayar da da da, da raguwa da aka samu na kima ko saboda a maimakon aibi na ai aibu saboda ya afko a wajensa wa in sha'a tamassaka bihi idan ya so sai ya rike wannan abin wa aka da arshal aibil qadim sai ya karbi abin da ya rage na kimarsa a maimakon wannan aibin tsoho menene aibin tsoho ana a misalin mu AC ba ta factory ba ko to sai a ce ni na sayi mota cikakka akan cewar AC ta factory AC ce to kuma gashi ya bayyana AC ba ta factory ba ce nawa ne ya rage a kimar motar sai ce masa a abin da ya rage a kimar motar nan dubu ashirin to na yadda wannan ni zan rike wannan motar a waje na amma a bani dubu ashirin shine arshil aibil qadim an fahimta wal arsh qimatul abin da ke nufi da al arsh qimatul qimatul aib qimar aibi wato a kiyasta ya ake gano qimar aibi ya ake gano qimar aibi qimar aibi ana gano wato inda ake gano shi sai a ce wannan abin a ce wannan motar idan amintatta ce daga dukkan aibi nawa ne kudinta alal misali sai a ce miliyan daya idan tana da wannan aibin nawa ne kudinta ya ce sai a samu mutane masu cewa ce a in tana da wannan aibin ba za ta kamata ya ce an sai da ita dubu ɗari tara da hamsin saboda haka nawa ne arshil aib dubu hamsin wannan shine dubu hamsin wannan shine arshil aib sai a cire shi wannan shine abin da za a dawo masa da shi na al'aibul qadim to a kowane ma haka ake gano a arshil aib a wajen abin saya amma wajen gaba wajen gaba kuwa arsh shari'a ta haddade shi idan rai ne diya kamila a idan gani ne diya kamila idan ji ne diya kamila duk wata gaba da take guda biyu in gaba ɗaya ta tafi rabin diya idan mutum yana da ido ɗaya yana da ido biyu aka tafi masa da ido ɗaya to zai biya za a ba shi rabin diya in mai ido ɗaya ne fa aka tafi masa da ido ɗaya idan kamil diya za a ba shi saboda gaba ɗaya yake da ita eh eh ba rai bane amfani ne wannan idan dan shi idan ma haka in ka tafi masa da ido ɗayan ba ido ba gani saboda haka double biya ma ya kamata za a bashi a a bai karba ba ai dama dama idan sa daya ba wanda ya ji masa ciwo ko ji masa ko accident yayi hadar ne in ma ya karba wannan wanda ya zo masa ya tafi masa da ɗaya idan shine ya masa wancan ba wani bane daban na'am to haka haka dalika yanzu kamar yan yatsu yan yatsun hannu kowanne yana da ushirin diya wannan dan yatsan raƙumi goma wannan raƙumi goma wannan raƙumi goma raƙumi goma raƙumi goma haka na kafa kowanne raƙumi goma tunda raƙuma ɗari shi ne biya haƙora su wannan hukuma ne haƙora hukuma ne ƙaddarawa ake yi shi wannan hukunci alƙali ya kai lebe na sama da na ƙasa aka lebe ya tafi diya ce kamila in ɗaya in na sama ne kuma rabin diya eh ya kawo asnan al-ibil din ko to za mu zo da nisa hmm shi ta dan aiki wadansu suka ce hukuma ne saboda haƙoran ai daban-daban ne amfanin su ya sha bambam yanzu haƙori na can kasa da ya tafi ba kamar na gaba ba ina na gaba zai kawo maka wawulo na'am فرع ونريشكما ضمان البيع المردود بالعيب على المشتري نعم لا أيوة نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة الإمام الشافعي ده أبو حنيفة سكتي ليس له الرد باش ده حق الرد إذا من سابق عيب يبين وإنما يأخذ أرش العيب الق... أرش العيب القديم حق سكو يكربي أو يكربي إمر عيب صهون عيب الكون أما شو ناس يارد ده يرد يبيع أرش saboda haka sun fi takura matsalar na'am aibin isin kawai bai karba ba shi da haƙƙin ya mayar da ya mayar da motar sai dai kawai ya karba ya karba aibin AC na na shafiya suke ko sai dai sai dai kawai ce kawai ka hakura ka je ka karbi ka karbi a'a amma to ai matsalar shine akwai aibi a point of sale wannan ya tabbata to amma kuma kafin a warware cinikin ko kafin a bashi arsh sai wani aibi ya sake faruwa saboda haka idan aibi ya sake faruwa ba su ba sa bashi zaɓin a mayar da wannan abu wancan kawai za su biya shi gawa farko wata kila motar mata ma gama halaka نعم نعم فرع وني فرعي ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري abin da aka sayar wanda aka yi raddinsa saboda aibi to zamaninsa yana kan almushtari wato a lokacin abin da aka yi wato idan ka sai mota wadda aka yi wadda aibi ya bayyana kace za ka nemi haƙƙi kace za ka nemi haƙƙinka na sayan abu mai aibi to a lokacin nan duk abin da ya faru ga wannan motar zamanin yana kan in ta kone ta kone akan zamanin ta in aka sace kayan ka aka sace na'am ai dama ai shine ai dama ai yaushe za a yi rabbi ai in kaji ana mardud za a yi rabbi za a mayar dama an bashi ai wannan baka yi ai wannan ai wannan idan idan ya zama idan ba a riga an warware ba ba za ta koma hannunsa ba inda har a lokacin ai ana cikin niza ne ana cikin rigima ne ta dawo masa da ita saboda aibi wannan bai nuna ta koma san zamaninsa ba in yace in yace ni ba zan karba ba a ya ga yadda in ya riga ya yadda ai ka mayar an warware ciniki kada an gama mas'ala eh zai zama to bashi kake bin sa wa ghallatuhu lahu kuma dukkan ghallar da aka samu dukkan amfani da ake samu daga wannan almabi na sani li'anna kharaja bid daman saboda amfani yana tabbata ga mutum ne idan yayi lamuni kamar alal misali taksi ce taksi ce ka saya sai ya bayyana kan cewa tana da aibi sai bayyana kan cewa tana da aibi a tana saurin cin giya a tana saurin cin fuel pump daga an sa mata sai ta ci daga an sa mata sai ta ci sai ka dawo da ita dan a warware ciniki to kafin a warware ciniki tana hannunka duk abin da ya faru a kanta a kanka ya faru amma kuma duk aikin da take yi duk aikin da take yi kai take ma aiki kai ne kake da lada wato kai ne zaka rinka karɓar kuɗin hayarta wala ya ruddu ghallatahu ba zai mayar da ghallarsa ba saboda haka yanzu alal misali da ka sai wannan taksi ka je sai bayan sai bayan sati ɗaya ko sai bayan wata ɗaya sannan aka dawo da ita saboda aiki abinda duk amfanin da ka samu a cikin wata ɗaya din nan nawaye za a ce sai ka mayar da alba'in tunda za a mayar maka da motarsa tunda cinikin da aka yi dama asalan ciniki ne mai aibi a'a tunda zamani ya koma kanka dan a lokacin wata ɗaya din nan da wani abu ya faru da wani abu ya faru da kai ne za ka ɗauka ba shi yasa ba aka ce idan sabon aibi ya zo kai ne za ka biya arshi din ko to ka ga nuna zamani yana kanka to tunda ko zamani yana kanka duk amfanin da ka samu akai na kai ba za a ce ka mayar masa wannan amfani ba tunda ba shine yake da zaman a kai ba na har me har dabbobi eh eh in ta haihu kafin ka mayar da ita wannan dan naka ne wannan dan naka ne tunda kai kai ka rike ta ala zamani na'am eh to gaskiya ne tunda an kayyade khiyar na raddul musarra amma ai raddul musarra ai la yutasawwar ma irin wannan eh la yutasawwar idan a cikin irin wannan ne idan kai raddin ta za ka yi raddin ta ai hadda za ka yi raddin ta hadda wannan hadda din da ta haifa kwarai da gaske na'am eh ina da mutu dai asara a cikin kwana uku ta mutu ma ta mutu ta mutu ma ana ma asarar gabaki daya ta mutu a cikin kwana uku ana magana ana magana ana tunda wannan aibi ne sai da alaka da nono ta da hanza ba ta da hanza ta riga ta mutu aslan tunda dama shi nono ai dai daga cikin maksudin ne akwai wani maksudin daban nama da sauran wani in ta mutu sai ne za ta ɗauki asara to in ta haihu ku tsaya mu yi tunani mu duba abin mu eh duba na'am akwai me a ai wato shi alkiyamu bil aib na al-musarra kwana uku ne in ta wuce kwana uku ai baka da haƙƙin ran eh gaskiya ne to ai ka ga wai in ka in ka bayar za a dawo maka da abin da ka biya ne za a dawo maka da abin da ka biya eh amma amma zancen gaskiya wai tsaya sai ma za a yi za a yi ma akuya ta da ciki ya zai akwai san kuma tana a a ta zama to mufarra eh eh bro akwai da da shi kuma ta ace ace tana tana tayar da ruwa ta zama mufarra kaji kaji kaji fa ba daji kawai ka fara eh eh muka bi shi yace fa ma daji kaga a ra'aita ko a ra'aita kaga sharrin a ra'aita na'am saboda haka a mu ci gaba yace wala yarji'u bima anfaqa alayhi shi alba'i'u shi almushtari ba zai koma ya ce abinda yayi abinda ya batar akan almabi shi kuma almushtari wato abin da ya batar akan abin da ya saya alba'i ya dawo masa da shi ba tunda wannan kamar in dabba ce zai mayar da ita a ce abincin da ya ta sayarwa ko kuma in mota ce fetur da ya ta zubawa da juyan bakin mai da ya ta yi a ce sai an biya shi لا قال ابن الحارث آه ابن الحارث يجي ولين ابن الحارث منا أتشي ما لهم مالكية قال أكدوبون ولين يدوبون من شجرة النور الزكية ولك باب شجرة النور الزكية أنا باب أتشي eh gashi nan yau wayar nuka duba mana a cikin shadratul nurul zakiya cikin malaman malikiya na'am kullu shay'in dallata fihi ba'i'uhu bi aibin fa halaka min dhalika al-aib aw naqasa minhu wa musibatuhu min al-ba'i' wa naqsuhu alayhi dukkan abinda mai sayarwa yayi tadlisi ya boye aibinsa a ciki ya boye shi fa halaka min dhalika al-aib sai wannan abin ya halaka daga wannan aibin aw naqasa minhu ko ya samu tawaya saboda wannan aibin wa musibatuhu min al-ba'i to musibar tana kan wanda ya sayar wa naqsuhu alayhi tawayar da ya samu ita ba tana kan shi al-ba'i wa in kana halakuhu halakuhu aw naqsuhu min sababi ghairi dhalika al-aib al-mudarras bihi wa musibatuhu min al-mushtari wa naqsuhu alayhi idan kuma halakar abin idan halakar abin da aka sayar ko ta wayarsa daga wani sababi ne ba wannan aibin da aka yi tadlisi da shi ba to musibar tana kan almushtari haka zalika ta wayar tana kansa an fahimci wannan ko kamar aibi ne wanda yake na shan bakin mai da mota take yi amma bai faɗa ba da aka saya sai inji ya buga to albaya shi zai ɗauki nauyin wannan haka dalika idan kuma motar ta buga idan motar ala misali ba bugawa sai ba jabox ne jabox ne jabox ne ya lalace ta gaba da alaka da wancan aibin da farko to wannan musibar tana kan al-mushkil na al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku fi anwa'il uyub a cikin nau'ukan aibi nau'ukan aibi wa hiya thalatha aibi iri uku ne aibun laisa fihi shay akwai aibi wanda babu komai a kansa wa aibun fihi qima akwai aibi wanda yake yake da kima wato za a biya mutum arsh arshul aib shine kimar aibi din wa aibu wa aibu raddin da aibin da yake hukunta ay raddin abin da aka saya fa amma alladhi laysa fihi shay amma aibin da yake babu komai a cikin sa fa huwa al-yasir alladhi la yanqusu min ath-thaman shine dan kadan wanda yake baya baya sanya tawaya a cikin farashi ko an gan shi wannan ba zai tawaya ba zai rage ba zai rage farashi ba kamar mota irin ja baudin nan ko ba wannan akwai wadansu kaloli na motoci wanda mutane ba sa son su ka nema ka nema a ce wallahi sai irin wannan to kaga aibi ne amma wannan aibin ana ganin aibi ne ya siya amma ko da ke gaskiya yawanci irin kalan mota ta zaka tana tasiri akan farashi ko eh kamar farar mota mutane ba sa son ta wa amma aibul qima amma aibin da yake na kima ne wa huwa al-yasir shine aibi wanda yake mai sauki allazi yanqusu min at-taman amma yana yana kawo tawaya a cikin farashi fa yuhaqqu anil mushtari min at-tamani bi qadri nafsi al-aib to sai a sarai farma al-mushtari wanda yake wanda ya sayan wanda ya sayi abun da gwargwadon abinda aibin yake kawowa na tawaya shine kamar yadda muka bayyana yadda ake gano arshil ayi wadalika kal wadalika kal harfi fi qaw kamar tsada a cikin wato kamar mahu ko kuma wato hujewa ko yagewa a cikin tufa idan tufa ya zama to idan tufa ta yage ko akwai huda wasali fi ha'id dar kamar darewa a cikin bangon a cikin bangon gida a ga abin nan ya tsage to kaga wannan ba za ka ce don saboda wannan a warware ciniki baki ɗaya ba ka ce to wannan abin da yake zai in ta aka kaddara aka ce a wannan ba abu ne wanda ya kai foundation ba kawai idan aka zo aka sa siminti aka shafe shi kenan sai a baka arsh sai a baka abin da zai rage da kimar wannan gidan wakila innahu yujibu radda fil urud waɗansu suka ce wannan aibin wanda yake tawayar da farashi yana wajabta a yi raddi a mayar da abin sayarwar fil urud a cikin urulla wato al urulla an san dai al urulla din abubuwa da suke mafula tufafi da sauransu bi khilafil usul sabanin wato kadara wanda take tabbatacciya shine fili da gida da gona wa amma aibur rad aibi wanda ake wato arrad wanda ake raddin abin da aka saya saboda shi fa huwa al-fahish shine wanda yake mummuna alladhi yanqusu hazzan min ath-thaman wanda yake tawayar da rabo mai girma rabo mai girma a cikin farashi to yace wa naqsul ushur abin da zai rage kashi ɗaya cikin goma na farashi yujibu rad inda ibn rushd a wajen ibn rushd aibi ne wanda yake wajabta a yi saboda haka ya kawo maka misalin da kidarin yasir din saboda haka al yasir shi a wajen ibnu rushd shine wanda bai kai ushur ba amma in ya kai ushur kashi ɗaya cikin goma to wannan ba zancen a ce za a baka arsh ba zancen a ce za a baka kimar aini sai dai a warware ciniki a dawo maka da kuɗinka a karɓa abin da ka saya wakila asfurul a wani kaunin aka ce asfurul kashi ɗaya cikin uku falmushari fi aibin rad to wanda yake ya sayi abu a cikin aibi wanda yake hukunta a raddi wato a mayar da abin da aka saya bil khiyar yana da zaɓi bai da an yaruddahu ala bai'ihi tsakanin ya mayar da abin ya zuwa ga wanda ya sayar masa aw yumsikuhu aw yumsikahu wala arsha lahu ala al'aib ko kuma ya rike shi a haka ba za a bashi kimar komai ba tunda dama zaɓin sa shine arrad an gane aibin da yake raddi ake to ba ka da ikon ka ce a baka arshi sai dai kawai ka ce a mayar da abin sai dai kawai ka ce a mayar yanzu kamar mutum ne a ya sai mota injinta ya buga yanzu wannan aibin abu ne wanda yake za a karbi damage ko ka za ka ko ka abin da za ka ce a warware ciniki kamar yarda mota eh ai na warware ciniki ne tunda yanzu idan da mota amintatta injinta bai buga ba aka ce mutum miliyan biyu ce idan injinta ya buga kana jin ano za a sai da ita yanzu kana da yanzu kamar an ce end of discussion miliyan biyu injinta ya buga kuma fa a nawa kake jin za a sai da ita eh eh saboda inji za ka iya sayan wani injin ka dora ba saboda za ka iya sayan wani inji ka dora to wani misali za mu ɗauka abin da yake rage ma kima ragewa mai yawa yan kasuwa ku kawo mana misali ايه مبارك ايه نعم to mu ku kyale ma misali mu ai misali muke yi mota an saye ta miliyan biyu lafiyayya amma injin ta ya buga ko kuma a a bodin ta ba ce dubu ɗari biyu ba dubu ɗari biyar to ka gani to a ce to a ce to ka gani eh to shi ke to ka gani to a ce ma za su ya 500 din za su ya 500 to kaga wannan siyar din kaga aibin ya fice sulusi ma ana maganar talafatu arba ko ba haka ba rubi har uku 75% ya rage a kai kaga wannan ko babu wani saɓani yujibur yana wajabta a yi a mayar da almazin to sai ka ce a a kai baka so a mayar a baka arshi za ka rike motarka amma a baka miliyan ɗaya da rabi a maimakon lalacewar inji baka da wannan haƙƙi ko dai ka rike ta a haka baka da komai ko kuma ka mayar da ita a dawo maka da kuɗinka shi ne na a wannan adala ce shine adalci babu yanzu idan kace idan kace idan kace a dawo maka a baka arshin a baka arshin wannan aibin da yazo ya samu wannan arshin aibin da ya faru ba shine hakikan ba ba shine lalle hakikan ba yanzu kamar wannan na motar da muke magana yanzu kaga idan mutum ya rike motarsa inda take sannan da abin da zai kashe bai fi dubu ɗari da hamsin bai sayo sabon inji ko dubu ɗari biyu amma in yace a bashi rad in yace a dawo masa da kuɗin in yace a bashi a bashi bambanci da ya faru tsakanin yadda aka sayar da yadda kuma imata take miliyan ɗaya da rabi ai ya zama cewa ya yi ƙabin ya yi kamun ga ga wanda aka ga wanda shi ne alba'i saboda saboda kawar da algabin din wayannan masayi din yawanci duk ishihadi shi da kake ganin malamai suke sabawa duk kokari ake a tabbatar da adalci a tabbatar da rashin aklul mali bil batil rashin riba rashin algharar da sauransu وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب باش ده هيك يرجع أبو سنة يتشي أداوة مثل قيمة عيب سا إلا أن يفوت في يده يسيدي إذا أبو يفوت عن ننسى إذا أتشي موتر تهلك أبو يسل وانتا وأنا وجن tunda dama ya siye shi ne a matsayin aibi kuma ya bayar da shi kuma ya bayar da shi to a lokacin nan idan zai bayar da kimar sai a rage masa kimar aibi inda a lokacin da in za a yi raddin a dawo masa da kuɗa in za a yi raddi a idan ya zama idan za a yi idan za a yi raddi za a yi raddi ne bil qima tunda yayi fawati na'am bayani da wani bayani hada tafsir wannan tafsiri da ake wannan kashe-kashe da ake cewa akwai aibi al-yasir akwai aibi wanda yake da arshil aib akwai wanda yake yujibur rad wannan fi ghairi hayawan in banda a cikin dabba amma hayawan wa amma hayawan dabba kuwa karraqiq kamar bawa wa gairihi da waninsa daga cikin dabbobi kamar baha'im raƙumi da sauransu fa yuraddu bi kulli ma yahuttu min al-qima ana mayar da ana warware cikin sa a mayar da shi daga dukkan abin da yake rage daga dukkan abin da yake rage kimarsa qalilan aw kathira ko kadan ko mai yawa wa bidalika qala shafi wannan ma shine qaulin shafi wa abu hanifa da kuma abu hanifa fi sa'irin mabi'at a cikin dukkan sauran shi abu hanifa fi sa'irin mabi'at a cikin dukkan sauran abubuwan tsaye shi a dukkan abubuwan tsaye ba shi da wannan tafsir din shi kowane aibi za a koma ya zuwa ga harshen qima a yi raddi sannan fa yuraddu bi kulli ma yahuttu min al-qima duk abin da yake rage kima za a mayar da shi babu zancen mutum ya karbi arshal qima a wajen abu hanifa a cikin dukkan almabi'at su kuma a wajen malik a cikin dukkan mabi'at in banda arraqi ai in banda alhayawan bayanin wani bayani kuma uyubul abidi wal ima aibobi da suke cikin bayi maza da da cikin bayi da kuyangu mata al'awar ido daya wal'ama da makanta wa qat'i udu da yankewar gaba kamar ba shi da kamar ba shi da hannu ko ba shi da kafa ko ba shi da dan yatsa haka dalika ko an yanke masa hanci ko hatta faduwar haƙora ma su ba yana ci wa bakrul fam da warin baki wal ittihaba in mace ce kuma jini baya yanke mata kullum tana cikin jini wal bawlu fil farsh da fitsari akan shimfiɗa liman laisa fi sinni zalik da wanda yake ba a wannan shekarun ba wal haml da ciki dan ku yanga san aka iya bayyana kinka tana da ciki wannan aibi ne wa zina da yin zina mazinaciya ce ko bawa ne mazinaci wa sariqa da sata wa zawj ko ya zama to mace ce amma tana da bawa tana da miji ya auri ku yanga sai bayyana ashe mata aure shi kaga wannan ya rage masa ba abin da zai yi da kuyan gaza dai su zo sai dai ban masa ruwa sai ce kai mata hidima ina tana da miji ba za a warware aure ba tana da miji wal juzam da baras wal baras da cutar baras wa juzamu ahad al aba ko kuma ɗaya daga cikin iyaye yana da wannan cutar na kuturta al juzam na'am wa amma shayib amma furfura kuwa wa kasir sin da yankewar da karewar haƙori wa nahwi dalik da kutankucin wannan fa aibun fil ali aibi ne akan wanda yake mai babbar kima wanda za a siye shi akan bawa ne mai kima sosai dunar wahs ba dunar wahsh banda wanda yake alwahsh alwahsh shine mummuna tsantsace wanda ba a ganin sa a kimar komai a da wai su wanda suke ganin shine algali irin a ce ku yan garumiya yan rom irin yan Bo- slavs din nan yan bosnia eh, irin yan rasha din nan eh ah, eh, well scandinavians ba su kai can ba lokacin musulunci bai kai can ba wajen yayi nisa da yawa amma dai slavs irin bosnia macedonia hungary irin wannan wuraren da kuma yan poland da yan rasha da masu tsananin farin nan to su ne ake ganin wato al-rum al-ghali al-wahsh kuma irin mu kenan a farisa haka za ka ji a cikin gaban a cikin gaban kai gaban buka kaka ce kaka ce sabaha humullah Eh, na'am alaikum salam kawo a kawo abin nan speaker alaikum salam eh oh eh wato abin nan ne eh a cikin wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan umarce su su canza halittar Allah sai wani daga cikin a'immatu tabi'i na su bin kaisan sai ya ce bai halatta farin mace far- mutum ya auri bakar mace ba to ya daga cikin tabiru khalqillah canza halittar Allah ne wai idan fari ya auri baka dan abin da za a haifa shi ba fari ba shi ba baka ba saboda haka wannan canza halittar Allah ne tawus ibn kaisan ya bada wannan eh bayamani eh tawus al-yamani al-madani ibn abbas Eh, sai shi ne sai shi shekhal shintaiti yake cewa misalin wannan kaulin a cikin abu wanda yake bako ya ratse mafahimta ta addini da hakika shine maganan malaman malikiya akan cewar almar'atul daniya mace wadda take ba ta da kima ba ta da matsayi idan ta samu miji wanda zai aure ta kuma waliyanta suka suka nemi su jinkirtar da auren har wannan mijin ya kubce to saboda dani'a ce za ta iya kaiwa sarki ya daura mata aure ba sai su ba sai waliyinta na jiki ba saboda maslahatta kar ta rasa miji sai suka ce wa mithluha misalin ta bakar mace bakar mace ita ma bakar mace in ta samu miji tana jin tsoron cewa waliyinta ba zai aurar da ita ba ta je ta kai masarki kawai ya aurar da ita shine shekar shinkiti ya raddi akan wannan yake cewa wannan maganar ta malaman malikiya ba ta da dalili launin bakar fata ba dalili ne akan dana'a ba yace domin hatta a wajen larabawa ba sa ɗaukan launin a cikin larabawan jahiliya ba ba sa ɗaukar launin bakin fata a ciki a matsayin muni ko kaskanci bal suna alfahari da shi suna yabo da shi kuma suna waƙoƙinsu waɗanda suke yaban wato a bakar mace shine ya kawo daga cikin waɗanda dai zan iya riƙewa cikin abiyat din a cikin diwanin imrul qais a menene a tamadda minan niswani fa innaka fani menene yace tamatta min an-niswani fa innaka fani eh na manta dai bai tafi ce min al-bibi kal arami wal udmi kaduma wato ka ji dadi da mata domin karewa zaka sai ya kasa matan biyu ce min al-bibi kal arami daga fararen mata wanda suke danken su kamar bare kamar bare kamar barewa wal udmi kaduma da kuma baƙaƙe masu duhun fata kai ka ce sassaƙa su aka yi tun aka yi mutumin tumun su to shine yace ike cewa to kaga wannan ya nuna ta wajen yan jahiliya bakar mace ba aibi bace yasa ki kawo waɗansu baitin kan cewa menene shi yana son kamar yanda wato kamar yanda miski yake baki yace haka launin ta yake saboda haka ba wai kawai a ƙanshi ba hatta a launi ma ta yi kama da abu mai kyau to irin dai waɗannan ya kawo ina jin kake rifarin su ba na'am a cikin tafsirin wannan ayar ne a cikin adwaul bayan a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma ba za ka gama gangamin da dan tsawo yana da kyau to al-mas'ala sannan yace fa amma shahid na mun karanta wannan ko wato da da furfura da karewar haƙori ba wai faduwar haƙorin baki ɗaya ba karewarsa da sauransu wannan aibi ne a wajen bawa ko kuyanga wasu take mai kima ba saɓanin wanda take mara kima ba far'un wani reshen man ishtara shay'an fastaghallahu wanda ya sai wani abu sai ya amfani da shi kuma radda bi ayn sannan ya mayar da shi saboda aibi fal ghallatu lahu bil daman to amfanin da ya samu ya halal ne a gare shi bil daman saboda a lokacin nan ya rike shi karkashin lamuninsa shine wato asara shine zai dauki asara in ya bace in ya bace wa kadalika in istahab in tuhidda min yadihi ba'da an istaghallahu fal ghallatu lahu haka dalika idan aka yi istikakin sa in aka cancance shi in mai shi ya zo aka aka aka cancance shi daga hannunsa bayan yayi amfani da shi fal ghallatu lahu to amfanin da yayi nasa ne kamar alal misali mutum ya sai taksi sai ya bayyana kan cewa taksin nan ta saka ce ko kuma ta rigima ce dama can tana kotu ana ta rigima a kanta akan kotu sai aka yi hukunci da mai ita sai aka zo an kwace taksin nan amfanin da lokacin da ya dauka yana amfani da taksin nan bayan ya saye ta ba za a ce yayin da zai za a karbe taksin sai kuma ya mayar da wannan kuɗin da ya amfani da shi dan a lokacin tana da rashin bamaninsa ko ba haka ba sabanin al-ghasib al-ghasib wanda ya kwace wanda ya kwace a wanda ya kwaci motar mutum ya rinka amfani da ita ko tafi ko ba tafi ba in ya mayar da ita kudin amfanin da ya yi gallar da ya yi zai rasi ta ko ba zai rasi ba zai rasi inda ta'addanci yake a lokacin tare da cewa kuma tana tare da cewa yana zamanin ta amma yana ta'addanci a kai shi ko wannan kaga babu ta'addanci al-mas'alatu rabi'a matsala ta hudu fil uhudataini a cikin uhuda guda biyu wa huma uhudatu talat shine wato sauraro na kwana uku min jami'il adwa'i allati tadra'u 'ala ar-raqiq daga dukkan cututtuka wanda za su iya wato faruwa akan bawa za su iya fara samuwa akan bawa fama kana minha dakhila thalathati ayyam fa huwa min al-ba'i duk wani cuta wanda ya bayyana a cikin cikin muddar kwana uku dinnan to tana kan alba'i wanda ya sayar wa alaihi nafaqa wal kiswatu fiha kuma ciyar da bawan da tufatar da shi a cikin wannan kwana uku al'uhda din ta farko duk akan alba'i yake wal ghallatu laysat lahu amma ghallar ba ta saba ce ghallar ba ta saba ce tana ta Allah al-mushtari shi yasa hunga aka ce a wato abdaman yana intiƙali ya zuwa ga almabi ya zuwa ga almushari daga cikin suwar ɗin da aka faɗa illa fi uhdatir rafi banda a cikin uhdatur rafi wa uhdatis sana uhda ta biyu sauraro da ake yi na biyu shine na shekara ɗaya min alhayawan a wato afwan min aljunun na daga wato tabin hankali idan mutum ya sai bawa yana da za a bashi shekara daya sauraro na shekara daya akan cututtukan da a cikin kwana uku ba za su bayyana ba kamar hauka inda wani haukan sai sanyi ya zo yake tashi saboda in ba a bada wannan lokacin ba an gani kaga ba za a iya sanin a wannan aibin ba wal juzam haka zalika ciwon kuturta kaga an ce menene ba a shaida ga dan kuturu sai yayi menene sai ya mutu da saboda ba lallai bayyana da wuri ba da yi sai ya wata ya tayi ya dauki lokaci to shi yasa kaga kamar wannan aibin to za a bada mutum ya sai bawa ko baiwa za a bashi shekara daya dan wannan aibin ya bayyana wal baras da cutar baras shine cutar al baras shine fata ta rinka daukewa mutum ya rinka zama kamar zabiya din nan fama hadatha minha fi sana da abin da ya afku na ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan da aka ambata a cikin wannan shekarar fa huwa min al-ba'i to yana kan al-ba'i wanda ya sayar wa tadkhulu uhdatu salat bi uhdatu sana alƙawarin kwana uku sauraron kwana uku na alƙawarin da ake da aibi zai bayyana wanda aka ce na dukkan wani rashin lafiya da zai bayyana yana shiga cikin uhdatu salat yana cikin uhdatu sana duk a cikin shekarar ne saboda a cikin shekara kwana uku farko don a tabbatar da sauran cututtuka amma sauran shekarar baki daya bayan kwana uku farko to shine na waɗannan cututtukan manyan waɗanda aka ambata wa yuqdi bihima wa yuqda bihima fi kulli balad ana yin hukunci da waɗannan uhuda guda biyu fi kulli balad a kowane gari wa qila a wani kaulin an ce la yuqda bihima illa haythu jarat al'adatu bihima ba a yin hukunci da wannan uhudar guda biyu sai inda al'ada ta gudana ana yi ana ana yi da su وتسقط الأحدتان على البائع wannan uhuda guda biyu ta shekara da ta kwana uku suna faduwa akan wanda akan alba'i mai sayar da bawa fi bai'il bara'a a cikin bai'ul bara'a cinikin da mutum ya yace babu wata aibi da na sani wan farada malik wa ahli al-madina bil hukm bil uhdatayn khilafan li sa'ir ulama imam malik shine kadai ya kadaita da shi da ahlul da malaman madina suka tafi akan al-hukm bil uhdatayn hukunci da wannan uhda guda biyu bi khilafan li sa'iril ulama sabanin sauran malamai saboda haka wannan tana daga cikin mufradatul malikiya da mufradatu ahli al-madina na'am eh cututtuka za su iya bayyana shi ne yanzu kaga kamar wannan ɗin dukkan abin da wato aibinsa ba zai bayyana ba daga saya yana buƙatar wata kasra to wannan ya lizinta kiyasan akan abin da malik ya tafi a kai na uhda ɗin bawa haka dalika uhda ɗin dabba yanzu kamar wannan wanda ka faɗa idan bisa al'ada an san cewar yayin da aka sai dabba tana buƙatar wani lokaci kamun aibinta ya bayyana idan mushtari ya tsaya aibinta ba zai bayyana ba sai bayan wannan muddar to kaga hukunci a ce a bada wannan damar uhda ne a cikin wannan lokacin zai zama to zamanin ta yana kan alba'i idan ta halaka shi alba'i shine wanda yake zai a zai shine zai dauki asara amma kuma almushtari yana da hakkin ya amfana da ita tunda ya bada kuɗin sa to alfaslu tsani fasali na biyu mun gama mun gama da alfaslu al-awwal shine akan al-uyub ko yanzu shine akan kismu tsani na wannan babin shine fil ghabn akan wato al-ghabn al-ghabn kamun ga daga nan ne aka samu at-taghabun aka ce zalika yawmut taghabun ranar al-qiyama an kira ta ranar kamun ga saboda mutum zai ga an ba shi lafiya kamar yadda aka ba mu mumin wato mutum zai ga an ba kafiri zai ga an ba shi lafiya kamar yadda aka ba mu mumini lafiya an ba shi shekaru da kwanaki da numfashi kamar yadda aka ba ma muminin numfashi amma shi ya yi amfani da rayuwarsa a duniya da numfashinsa da lafiyarsa da ranar lokacinsa domin ya samu aljanna ya ga matsayinsa shi kuma bai yi amfani da wannan ba ya tafi da rayuwarsa kawai ya tozarta ta kawai mutum ne an bashi kawai mutum ne an bashi jari wanda aka ba ma jari shi ya tafi kasuwa yana ta juyawa yana ta juyawa wani kuma da aka bashi jari kullum ya shirya fati aka rusa kuɗi ga baki ɗaya ya rasa komai to kaga wannan wanda aka wanda ya rasa sai ya ce ma wanda ya samu dinnan kai mun kafin ga wato abu ne wanda yake mun haɗu tare kai ka samu amfanin sa ni na rasa to haka rana shi yasa aka kira ranar alkiyama yawmut taghabu kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ni'matani maghmunun maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farad ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane ane musu kamun ga akan ta lafiya da ranar lokaci yayin da mutum yake da lafiya waɗansu sai ka ga sun yi amfani da lafiyan nan tasu a cikin sharholiya waɗansu kuma ke amfani da lafiyan nan tasu a kan bin Allah haka ranar lokaci kana da baka da wani abu da za ka yi wani a ranar lokacin nan sai ga ya ɗauko alƙur'ani sai ya ɗauko littafi sai ya kama zikiri kaga wannan lokacin sai ya zamanto masa dama wani kuwa shi free time a wajensa lokaci din kamar makiyi ne nema yake yadda zai kashe lokacin nema yake yadda zai kashe wannan lokacin kamar misalin wanda an ana azumi ne a ce za a je yawon ya da rana ko yawon ya da rana a tafi ita zaga gari yadda kana dawowa gida an kusan shan ruwa shi kenan ka tafi yawon ya da rana wato wai ba za ka ji wahala azumin ba ko kuma ka sa tv a gaba kai ta kallon ta lokaci duk ya zo ya wuce ka gani wanda ya je zauna a masallaci ko wanda ya je zauna yana zikiri ko yana karatun alkur'ani saboda dukkanin su sun samu ranar lokaci wani ne ya ci ribar wannan lokacin kaga wanda shine to wannan shine alghadan alghafin wato a ɗauki abu wanda yake mara kima a bashi kima wa huwa ala thalathatu anwa shi alghafin wato nau'i guda biyu ne na nau'i uku ne na'am nau'i uku ne al-awwal ghabanun ghabnun la yuqamu bihi akwai cuta akwai rabin akwai wato muna cewa ni ba na san amfani da dukan hancin nan me suke fassara shi a soro ne shi ma kamun gadan ake faɗa eh kamun gadan haka ne na san suna faɗa amma sai duk kalmar ta yi wani iri ba kamar ba yadda aka saba kamar ba hausar ba hausar in zamani in zamani ba eh na'am duka duka hanci ta yi zamananci da yawa ta yi samartaka da yawa a wani jama eh sai kamar ba ai kamar duka hanjin ne a ba can mata ba a wato dai abin da yake ba shi da kima ka ba shi kima abin da yake bi kai haka ba ta je ka biya kudin su sama da haka gabanun la yuqamu bihi akwai kamunga wanda ba za ka nemi haƙƙi a kansa ba ba za ka tashi ka miƙe ka nemi haƙƙi a kansa ba wa huwa idza zada al-mushtari fi thaman sir'ati ala qimatiha li gharadin lahu shine idan al-mushtari a wanda zai saya ya ƙara a cikin farashin sil'a farashin abin da zai saya akan kimarta li gharadin lahu saboda wata manufa tasa shi shine a kashin kansa ya ƙara sama nusila kal mushakala kamar saboda wato ya yi mushakala shine an yi masa shi ma ya rama an kyautata masa shi ma ya kyautata ya ƙara a cikin kima an fahimta shine al mushakala kamar wato an maka makaru kai ma kai makaru an maka yaudara kai ma kai yaudara to an sayar maka da abu sama da kimarsa kai ma ka ce za ka sayar sama da ƙimar tasa saboda karama wato ka kyautata wasani ghabanun ghabnun la yuqamu bihi kamun ga wanda yake yuqamu bihi ai kamun ga wanda ake wanda ake neman haƙƙi a kansa qalla aw kafur ko kaɗan ko mai yawa wa huwa al-ghabanu fi bai'il istirfal shine al-ghaban da ake maka kamun ga idan aka maka shi a cikin cinikin amana cinikin istirfal ka ce a sayar mun da yadda ake sayarwa a kasuwa sai a doki hancinka domin wajen kana da haƙƙin ka je ka ce a ka je ka ce a dawo maka da haƙƙinka واستسلام المشتري للبائع da kuma almushtari ya sallama kansa ga alba'i ce to ni fa ban san kasuwa ba da haka ka sayar mun yadda mutane suke saya to kaga wani yana wani yana jin wannan yazo sai ce Allah ya kawo nama ko to idan bai san cewa akwai khiyarun qabr ba to ya san a a bai san da bai san ciniki ba da san cewa akwai khiyarun qabr ba sai ya dauka to ba nama ne yanzu ba dan zai dawo ya kiyamu bil bil qabr wal qismu thalith kaso na uku ukhtulu fihi wanda ake sabani akan sa shine hal yuqamu bihi aw la yuqamu bihi wa huwa ma ada zalik shine wanda yake koma bayan wannan wa alal qawli bil qiyam bihi a bisa kaulin da yake cewa duk a zaka zaka nemi haƙƙinka na kamun gada aka yi maka fa yaqumul maghbun sawa'an kana ba'i'an aw wa mushtariyan wanda sai aka yi masa kamun ga zai tashi nemi haƙƙinsa ko shi mai saye ne ko mai sayarwa ne ko mai saye idan kana miqdar thuluthi fa akthar idan kamun gan da aka yi masa gwargwadon kashi ɗaya ne cikin uku ko sama da haka idan mutum mai sayar da waya ne alal misali sai ya je sai ya je a ya kuskure sai je bisa kuskure sai ya sayar da wayar nokia a wayar samsung inda ake sayar da wayar techno ya je karya farashinsa to idan daftarewar da ya kai sulusi zai iya cewa da Allah wani kuskure ne wannan farashin da aka yi ba haka ake sayar da ita ba dawo mun da kayana ka karɓi kuɗin ka ko kuma ka sayi ta a yadda ake sayarwa kaga wannan shine alqiyamu bil ghabn min al ba'i daga wajen wanda ya sayar haka idan mushtari ne shi ma zai iya alƙiyamu bil ghadab aka je aka sayar masa waya idan farashinta ya fi sulusin abin da ake sayarwa ya kai sulus wato in ribar da aka dora masa ta kai sulusi ko sama da sulus to yana da haƙƙin alƙiyamu bil ghadab shine misalin da muka kawo ɗazu ana sayar da waya dubu talatin da aka sayar masa dubu arba'in to yana da haƙƙin alƙiyamu bil ghadab kaga sun sufi da kansu sun san in suka tashi cin riba sun san sun san har har 100% suke kawo ciniki yake ko to duk wanda kuka yi mutumin zai iya alƙiyamu bil ghadab alal qawli bil qiyam bihi ila qawli biyu idza kana miqdaru in ya kai gwargwadon sulusi fa aktar ko sama da haka wa qila la hadda lahu wadan suka ce bashi da haddi wa inna ma yurja'u fihi lil awa'i ana komawa a cikin sa ne zuwa ga al'adu fama ulima annahu ghaban annahu ghabnun falil maghbun al khiyar da abinda aka san cewa wannan kamun gani to wanda aka yi makamun ga yana da al khiyar wato duk wanda yana zuwa aka ce kai wannan an doki hancin sa to wannan babu laifi yanzu amma kaga kamar mutane yanzu na san akwai akwai na akwai wani kawuna yana da famasi yana da famasi yana zuwa da sabon gari ya so magunguna yana sayarwa a famasi dinsa kullum daga cikin cinikin da aka yi ka'idarsa abin da aka yi na ciniki da yake da yake a irin yana yana ciniki ne kawai don ya rayu a kai shi ba ciniki yake don ya ya ƙara girman abin ba saboda da duk abin da ake na ciniki a wannan rana sai ya fitar da kashi ɗaya cikin uku a ce shine ribarsa to duk shekarun da za a yi da gida zai tabbatar da cinye wannan ba in ya cinye wannan zai shiga cikin uwar kuɗinsa saboda komai yake sayarwa yana ƙara kashi ɗaya cikin uku ba ga wannan ya zama to al'ada ne domin al'ada ne ta ga ba za a ce wanda ya sayar a turusi za a yi masa aljiyamu da ribar ba ribar nawa mutum zai yi cikin goma saboda haka shi ta wannan ɓarin da ke cewa za a koma cikin al'ada abin da yake a al'ada ana ɗaukar sa algabin to sai a bashi hukuncin alƙiyam sai ya sai ya alƙiyam a shi shi a al'adar shine ɗan kasuwa tsakanin su ce ai wani an doki hancin ka ya idan idan aka samu wanda yake dole bai iya ciniki bai shigo kasuwa ya je wajen wani ya ake kiransa wani suna kuke bashi a kasuwa ba nura nama ko kowace kasuwa da irin to kaga saboda haka su yan kasuwa sun sun san algabun sun san kamun ga idan an yi shi dai yake wanda ake makamun ga yana da hakkin alkhiyar to menene wani khiyar almaghbun yake da shi nan bai ambata ba wani zaki yake da shi zaɓin da yake da shi shine ko dai yayi raddin mabiya ya mayar da shi a dawo masa da kuɗin sa ko kuma ya ɗauke shi bisi'ir so a ya ɗauke shi da kuɗin da ake sai da shi a kasuwa a dawo masa da wato abin da aka bukancin sa kai ko idan ya zaɓi raddi kenan in kuma ya so zai iya rike shi a haka ɗin in ya so kuma zai iya rike shi a haka wannan kun ga algaban da yake ba a sharɗanta shi ba wanda ba a sharɗanta shi ba amma aka sharɗanta shi wannan bai ambace shi ba akwai khiyarul ghaban shi bi shart ne idan mutum ya tashi sayan abu ya ce da sharaɗin baka doki hanci ba da sharaɗin baka da sharaɗin ba dukan hanci in ya ce eh haka ne to idan ka je idan ka je ka ga ya doki hancinka ka ga ga yanda ake sayarwa kuma kana ganin wannan yanda ya ƙara maka ko al'ada ba dukan hanci ba ne kana gani ya sayar maka sama da yadda yake da su kuma kai kana gani ya doki hancin ka a bisa wannan to tunda ka yi sharaɗin alkhiya to kana da haƙƙin ka je ka ce a warware shi ba ka saya ba na'am kamar shi ne na'am
Thank you.
a matsayin eh ta koma ta yi to wannan wani iri ne wannan menene gabas ne ko aib ne aib ne wannan tasdif aka yi maka zai koma wajen waccan matsalar alqiyamu bil aib kana da haƙƙin tsayuwa da aib ko dai a je a dawo maka da kuɗin da ka tsara akan yar china a bar maka a yar china ka rike abinka ko kuma ka dawo da ita a dawo maka da kuɗinka wanke ta da ta yi bayan ka sa ta istimali saboda haka wannan zai iya kuce maka mayar da ita sai dai ka karba arsh sai dai ka karbi shine a kimar kuɗi da aka tsara maka a ya zama su yarin maka na'am ya kai takalmi eh eh ina tsuna ba ba ku ba shi ala twitter mu
bayan ya da ya shi kawai da wani takalmin shi yau ne zai karfi da ya taɓa ba a gida sai ya tuna ya fara
wani ne bakwari eh shi bakwari idan ya gano yana da hakkin ya koma wannan sai ya amayo wannan kudin kajin ya biya shi amma an bai gane ba shi kenan ciniki ne ba komai ta halitta a gare shi na'am eh eh eh ka karɓi bashin dara dari da ai baka da shi baka da dala kun yi ciniki shi ba a cinikin canji sai idan kudin suna nan ba a ciniki sannan ka karɓo kuɗi shi ma kuma ya kawo nasa a lokacin da kuke tare da kuɗinka da kuɗinsa lokacin za a yi ciniki sai dai idan ya ce yana so ka je wajen wani wanda zai baka bashin dala ka karɓo dala sannan ka zo ku yi cinikin sannan ka sayar masa dalar ya sayar maka sannan da wannan kudin ka je ku sai wata dalar ka biya bashi sun za ka samu wanda zai sayar maka da dalar ka biya bashi to ai shi ne na ce maka in dai naira yake so sai dai ka hada su kuɗi cinikin wani eh sai su baka ladan kai ka hada sai su baka ladan kai ne ka hada ka hada su cinikin ko kuma ya wakilta ya baka a matsayin wakili ka je ka sayar ka karbo ka kawo masa naira in ya so ya baka ladanka akan abin da kai masa na wakilci na na kuna ta yin da za a yi
Thank you.
ya ce yake cewa in ya ba shi wakil in in in da sigar wakala ne in da sigar wakala ne ya danganta yanzu lokacin da ya karɓi wannan dalar an zaman din a hannun waye ke idan zaman din yana hannun wanda ya bashi idan bamatin yana hannun wanda ya bashi to kaga ya halatta wakilci amma in bamatin yana hannunsa idan kafin ya tafi kudin aka tace sai ce ni ban sani ba kudi na za ka dawo mun shi na baka ne akan cewa kana da kastoma na sayar maka hannu maka rai shi ya ɗauka akan ciniki yayi tare da shi wanda ya bashi kuɗi alhali ba wakilci ba in wakilci ne kaga shi wanda ya bada kuɗi shi zai ɗauki asara in wani abu ya faru to idan ya rike zaman din wannan ya halatta ya je ya wo canjin ya bashi shi kuma wannan ya zara nasa shine ujurar da ya masa shine ujurar da ya bashi na samo masa kastoma wanda zai yi ka gani to in akan wannan ne ya halatta na'am haka harkar supply na'am a bashi na'am eh sai su eh eh an ba shi supply an ce ya kawo a littafi kowane ɗaya ɗari uku eh ya ya ba da ba a lokacin ban gane ba da oke ya ba da sashen kudin ya kawo ya karba amma kan miyar da yake bukata kamar a ce dubu goma ko shi kuma shi kuma ya ce da ɗari uku sai ya samu a ɗari biyu bai ba da ɗari biyu na dubu ukun baki ɗaya ba sai kawai ya ba da kudin kamar rabi sannan sai ya ɗauka ya je ya ba ma wancan ya ba shi kudin ga baki ɗaya sai dawo ya cika ma wannan ribar kuma ya rike to ai akwai mushkila da wannan aiki ciniki ne na'am babu ne yayi eh ya halatta tunda a lokacin da yace masa ka kawo ai ba ciniki suka kulla ba alƙawari yayi zai tsaya ya ba shi oda ne na'am na'am malam nura kan maganar ne da Allah ku ba shi lafiya yanzu na da ta bana jin sosai akan ne uyud na ne oho eh uyub na na misalin uyubun rotin aibin bayi eh eh shi ma yana daga cikin a ko da ke uyubun nika ai sun karu sun fi wannan aibi na wajen aure sun faru amma yawanci eh hadda al'awar shi ma aibi ne inda mutum ya je ya auri mace bai ganta ba ashe idan ta daya an kawo masa hoto ne sun yi dabara ba a gani bai ga idan ta daya ga idan ba daga baya ga idan ta daya yana da haƙƙin kiyamu bil aib me ya kiyamu bil aib sadakin da ya biya sai a rage masa shi ya biya sadaki na lafiyayyen mace amma ta bayyana ba ta da cikakkiyar lafiya saboda haka abin da ya rabu a lafiyar ta sai ba in yayi niyyar rike ta in ko bai niyyar rike ta ba kina sai mayar da ita a dawo masa da zai da sadakin da idan bai bai sadu da ita in ya sadu da ita sai a dauki sadakul mithl abin da ke sadakin tamkar shi za a dauka saboda saduwa da ita da yi sauran kuma sai a dawo masa da idan ita ce ita za ta dawo da sadaki in ba ita bace ita ce sadaki sai kowa wajen wani ta ko wanda ya rasu da ita irin masu hada auren nan a yanzu zai ne suke jama'a hada aure sun dauka babu abin da saboda ba a shari'a in ana shari'a inda wannan dokar da ake cewa ya kira yau iyali duk akwai irin wannan wanda suka yi sai koma wajen su to kai kai ne kai wanda ne kai ne kaje kai ne kaje ka turo kai ne kaje ka cino min ita bayan ka tsaya da aiki to mutum ne saboda haka abin da ne ya tsira ku ya ne sadaki ita kan ya ci ne sadaki na'am
Thank you.
na'am eh
amma sai a yi kamar kwanin sa sai a yi masa dogon sun da su amma dai da su ala ku ci shi a wurin asiya ko da an yi siyar ne mun saurare ne ko ka kuma musamman amma kuma ne ne ta zama kima ko da kuma wasu abubuwa kuma iya sabuwar mutum da yi a idan kudin da bai kai na wancan ba babu yaudara babu koya aiki ba ai babu tarihi babu tarihi babu yau babu tarihi sai dai inda an bashi sunan ko amma ba shi sunan irin na wancan ku ba ni misali mana
a kuma da boda misali eh ko da na shafa ko na eh eh akwai kamfani ne kamfani wanda su suna da suna da suna da CGR suna da eh kamar kamar ma yau kuma ma yawwa dan wata kadi ma na sani kamar ma boda ko ne kamar ma kamar sai ya je ai ma amma yar China kamar China yawwa to ai ku ba laifi wannan an bayyana ta an ce mark ce ba ba original ba mark ce amma yar China kuma aka rage mata kuɗi wannan ba taklif ba ne na wannan ba a faɗa to wanda ba a faɗa ba taklif ne na na ya ce wahala a faɗa amma kana ɗauka za a gani china ai ba sani ba ai abin da nake gani daga zarar alal misali ana sai da mas ta asali dubu tara sai ka je aka ce ga mas dubu bakwai kana gani za ka duba wannan wasu irin mas ke dubu bakwai za ka tsaya ka duba ta in dai mutum ya san kasuwa a ko wanda ma da sani ba wanda ya saba sayan irin wannan a to mutumin karkara yana haronsa da neman mas yana yana neman foda ba kamar a ce dai a kamar a ce mai shafa wannan mai gurguwa ko dan kauye su kai shi mai gurguwa sai a ji a yi wani jabinsa a yi wani hoto daban a ce wannan ma a a a a eh hoton ma za a yi to inda akwai tafiyanci inda akwai rudarwa da yaudarar da sanya yaudara to yana da siyarun kabul yana da siyarun aiki wannan aiki to me yasa za- me yasa za- me yasa za ka me yasa za ka yaudare shi a a kai masa kai masa suna daban mana ga wancan ai yaudara ce eh ke ba yau da wata doka sai ka dauka wando idan dai har za ka yi idan dai har za ka yi zai zama cewa yana da tsiya da kayan da duk ne yake ka rage farashi ba an farashi ba mutum ba zai tabbatar masa da tsiya na'am Ku kawo masa abin nan abin da ya shafi na'am istilahat eh na'am eh sharhin mustalahat al-fiqhiyya ba akwai littafai akwai kamar ta'rifat da ibn arafa hudud ibn arafa amma yana da wahalar amfani da shi littafi ne mai wahala saboda ta'rifat din nasa suna da suna da abin nan burgiya sosai amma ya ce da kusan yana daga cikin na malikiya kuma har an yi masa ma sharhi sharh hudud eh, ibn arafa haka dalika kamar ah, ah, tahdhibul asma'i wal lughat na imamun nawawi tahdibul asma'i wal lughat wato su a sunaye da mustalahat na fiqh da suka zo a cikin kitabul tanbih na fiqh shafi'iyya Ah, to nawawi ya fitar masa da tahdibul asma'i wal lughat sannan akwai kuma kamar na zamani wanda aka yi kamar al-mulakhatul fiqhi kamar at-ta'rifatul fiqhiyya a cikin shamila duk suna nan a cikin wajen al-ma'ajib at-ta'rifatul fiqhiyya da kuma al-qabutul fiqhi akwai al-qabutul fiqhi eh
wani ɗaya da su kwanan lalin ko na ba shi ko na wani ɗaya su
shi da aka fara da na cewa wani ra'ayi ne da shi ke kan da shi ke abin da ake kokarin na da yin na kuma da aka ce ba mu shafa wani da abin da ake yi wanda ya ke da fara da yin fito da ne da
wato idan aka ce kala malik ba lallai ya zamanto shine kaulin malikiya ba dan ta yi malik yana da kauli da yawa amma abinda mazhaba abinda sauran abinda kusan duk malaman mazhaba suka rinjayar kuma fi yawan suka rinjayar kan cewa shine abin fatawa da shi a mazhaba ba shine wannan kaulin na malik ba. amma dai za ka samu dai yana da wani yana da kauli wanda yake shine mazhaba to da akwai bambanci tsakanin a ce malik ya faɗa da kuma malikiya sun ce Eh, dukkan abinda malikiya suka faɗa galibinsa za ka samu daga maganar maliki amma yawanci za ka samu yana da magana sama da daya to a ciki sai su zaɓi ɗaya su ɗauka na'am ban ji ba eh akan mene ban ji ba ba na ji sosai kad eh eh daga malaysia eh ba za ki iya eh eh eh eh duka ba ta kisa yan kayan da ai ba ku sani ba illar shine yaushe ne za ka yi tadlisi ka ɓoye aibi yaushe ne ba ka yi tadlisi ba idan yanzu kamar yadda yake faɗa a abu ne wanda yake kamar hula ce wanda ake sayar da ita a an san kimarta da komai da komai da kudinta da yadda aka yi ta sai wani ya je ya canza ko kuma kawo misalin da malam isra'ila ya kawo na shadda shadda ce wadda take ana sayar da ita akan cewa shadda ce yar sweden sai wani ya je ya sa a yi masa irin ta yar china amma a rage mata kima sai ya zo a sayar da ita da wannan kudin na yan sweden da yan sweden ai ba da kudin yan sweden ba a rage mata kudi dan shine matsalar a rage mata kudi daga kudin yan sweden amma kuma in ka ganta an sa mata suna irin ta yan sweden sai dai kawai ba za a ce yan sweden ba ce so da haka wanda bai lura ba wanda ba zai je ya duba ya gani an rubuta China ko ba a rubuta ba zai dauke ta akan FC Zanen din shi to yanzu wannan abin da aka yi rufa aibi ne ko ba rufa aibi ba tadlisi ne ko ba tadlisi ba na farko dai an rage kudin daga kudin FC Zanen saboda ka wanda ya saba sayan dan Switzerland yana ganin an rage kudi ya san cewar wannan wani abu ne daban saboda haka ba a rufe masa aibi ba haka zalika idan ba a rubuta Swiss ba an rubuta China a wani waje wanda zai gane sun cewa wannan ai gashi ma sun faɗa ɗanca ne kaga ba a rufa aiki sau da haka abin duk zai koma ne ya zuwa ga menene an yi tasiri ko ba a yi tasiri ba shi kansa rage farashin alama ce akan rage tasiri inda an bayyana kan cewa ba a cikin kan ba a biye ba na'am mun kusan sauran mun kusan abin nan ba a biya sallah na'am eh wannan rufa aiki wannan rufa aiki wannan yaudara ce wannan rufa aiki an yi tafi an baka yin fahimta da kwami da ya yi da rufa to aikin mu ya nan su sha Allah da alaman Allah ya zamu ƙara mallami inda bayan sallar magriba zamu tashi asara in muka yi salam sai albuyu sai buyul ajal sai bai ulbiya ko in muka yi salam sai buyu'ul ashar sai bai'ul khiyar eh saboda haka insha Allah yau zuwa sallar insha za mu gama salam gobe a hissa farko za mu yi buyu'ul ashar insha Allah sannan bayan sallar azhar sai mu yi bai'ul khiyar insha Allah muna ganin zuwa la'asar za mu gama insha Allah بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك